ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعلن عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا شهر بقوة جمال الآخرة هجر منذ صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1446 a ci gaba da darasin littafin attajiri da tsari wani hadisun littafin tsari littafin babban malami a shek ahmad ibn abdulatif azabidi wanda yana ɗaya daga cikin malamai da suka rayu a karni na tara hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga wannan masallaci mai albarka masu da umar bin khattab Allah mana muwafaka ya dace da mu zuwa ga ayyukan abin da yake daidai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin komai domin sai sanya a cikin mizanin hasanat namu ya rabbal alamin za mu tashi hadisi na 798 yana karkashin tarjama babu babu ma zikira fil hajar al-aswad nan ne babu ma zikira fil hajar al-aswad baban da zai mana bayanin abin da aka ambata dangane da shawar hajar al'aswad aka ce alhajar shi ne baƙi wanda siffar shi al'aswad hajar dutse al'aswad wanda siffar shi kenan baƙi wannan hajar al'aswad hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yana ce hajar al'aswad da muqami ya kuta tanimi wa kutil fil janna wasu gunagulai ne daga dutsuna na gidan aljanna illa anna allaha zahaba nuruhuma allah ne tafiyar da hasken su a wata ruwaya da an saukar da su suna farikan sako ne na fil adam ya zamanto ya tahiyar da haskensa har suka zamanto launi wanda suke na bakaki an umar radiyallahu ta'ala anhu annahu ja'a ila al-hajar al-aswad fa qabbala fa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك عن عمر رضي الله تعالى عنه لك عمر بن الخطاب الله قال يرضى غريشي أنه جاء إلى الحجر الأسود سيدنا عمر يا زوج الحجر الأسود ألوكتين دا زوار الطوافي حجر الأسود ديني دقا شعائرنا أي حجي وأن الله سبحانه وتعالى يبوت الدمو dukkanin mutumin da zai haji ko umara in ya zo zai zagaye ɗakin Allah zai fara ne ta wajen hajar al-aswad zai zamanto ya sumbace shi ya shahe shi in kuma babu dama ya zamanto ya shahe shi ya sumbaci hannun shi ko abin da ya taba wannan hajjar aswad in kuma babu dama sai ya ishara ko da hannu ko kuma da wani abu in ya so ya ishara in ma ya sumbaci hannun ko abin in ma kuma ko da bai shawa ba falilla alhamdu duk waɗannan guda uku ya tabbatar ga manzo sallallahu alaihi wasallam sau da haka sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya zo shawar hajjar al'aswar a nan ja'ilar hajjar al'aswar faƙabbala sai sai na umar ya sumbace shi faƙala sai kuma ce inni alam annaka hajjar sai na umar ya ce lallai ni ina sanin kai dutse ne kamar raguwar duwatsuna la ta zarwa la tafa kamar yadda sauran dutsuna ba su amfana ba su cutarwa ba su amfanarwa kamar yadda halittun allah ba su cutarwa ba su amfanarwa to kai ma dutse ne daga duwatsuna halitta ne daga halittun Allah walaula anni ra'aytu rasulaka sayqabbilu kama qabbaltu bayan sayyidina Umar ya tabbatar da hajar al-aswad halitta ne daga halittun Allah wajen rashin amfanarwa da cutarwa sai kuma ya kebance shi da cewa lalle yana daga cikin sha'air saboda ya sha bamban da sauran duwatsuna saboda ragowar duwatsuna ba a bautar da mu ba da sumbatarsu ko kuma shafarsu ko taɓa su a babe na ibada dukkanin ko wanda zai zamanto ya yi ɗawafi ga wani guri ba ka'aba ba ya sumbaci wani dutse da niyyar ibada ko wani abu da niyyar ibada wanda ba a shar'anta mai wannan ba kenan ya aikata bid'a walaula an yi ra'aytu rasulullah sai qabbilu kama qabbaltu ba dan na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar ka ba da ban sumbace ka ba sai da na Umar ya faɗi wannan a bayyane don saboda sanar da waɗanda suke gefen ya tunatar da su wannan taro ɗin wanda suka halarta kaga ai dutse ba abu ba ne wanda za a ce a gaya mashi a haɗi a haɗi mashi wata magana saboda abu ne wanda yake jama'a duk da ba abin mamaki ba ne misali a balaga ya zamanto ya yi zance da wani abu wanda yake jama'a ba abin mamaki ba ne ba ya gaya ma abin kuma abin ya zamanto ya ji gurin allah abu ne wanda yake mai sauƙi kamar yadda annabi musa alaihi salam ya dinga da kan dutse yana cewa tufafi na dutse kuma kamar yadda mazusa sai ya ɗauki tsakuwa ya sa a kunnen sai na bakar aka ci tana tasbihi kenan ya ce la tazur wa la tanfa wa laula anni ra'aytu rasulullah sai yuqabbilu kama qabbaltuka ba dan na gaba ki tsara sai na sumbata ka ba da ban sumbace ka ba wannan hadisin yana nuna mana karantar da al'umma sunna a bayyane a aikace da kuma bayyane da kuma kawar mutane dukkanin wani abin da zai zama suna da itikadi a kan shi sabanin itikadi na shari'a shi yasa sai na Umar sai faɗi wannan a bayyane sannan yana nuna mana ga wanda ya je aikin haji in dai har yana daga ahlul ilm to lalle daga cikin zikirin da zai ma Allah subhanahu wataala yayi zikiri na khawas shine zikirin la wajen umarni da kuma hanyi duk kuma abubuwan da mutum zai ga mutane suna daga wani itikadat a cikin shi to bayyana musu cewa wannan abin ga asalin yanda yake sannan a cikin akwai tsantsanta tauhidi da kuma tsantsanta mutaba kaga sayyidina Umar sai ya barranta ya kuma nuna bayyana bara'a akan itikadin amfanarwa ko cutarwa ga wani Allah sai kuma ya tabbatar da mutaba a cewa ba wai amfani bane ba wata albarka ko wani tasiri da za a samu a kawai manzalar sa sai ya sumbace ka shine muka sumbace ka kenan mutaba a ce muka yi shi kuma tukuici da garabasa wanda ya koyi da sunnar manzala sallam wa man yuti illa wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa in hada hajar al-aswad wanda manzo sallallahu ya ce yaquti ne daga yaqutin aljanna anna sayyidina umar ya bayyana cewa la tadur wa la tanfa baka amfanarwa baka cutarwa to ina ga kuma sauran duwatsuna ga magani da za ka misali ya ce ga dutse mai albarka dutsen ina ne ruwa ya falfila dutsen ina ne da kwai kaza ka gane duk inda dutsen da yake bai kai ba hajjar al'aso to in ku har hajjar al'aso la ya zaru wa la yanfa saboda amfanarwa da cutarwa hannun Allah subhanahu wata'ala yake kenan babu wani abu wanda yake da wannan wannan hadisin Imam Bukhari a asali ya maimaita shi a gurare wanda suke mabambanta kamar yadda ya maimaita shi a kitabul hajji dai babin ramul fil hajji wal umra baban da yake bayanin yin sassaka lokacin tawafi a hajji ko kuma umra sai kuma babai na taqbilul hajar al aswad sumbatar hajar al aswad ga mai hajji ko umra sumbatar hajar al aswad lokacin da mai tawafi ya zo shi yana zawwa zai addu'a ta shiga kowane masallaci ita ce zai karanta da bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Allah mafta hali abuwa rahmatin ita za ka karanta sai ka ji in ka zo za ka sambata za ka fuskanci shi hajjar aswad tare da cewa kaga za ka mai da shi hagunka to amma in za ka sambata ko za ka fuskanta za ka wara kawafi zai zama to ka fuskanci hajjar aswad sau da ai inda ba ka fuskance shi ba ka sambace shi ba in ba ka fuskance shi ba za ka yi ishara ba ko ka goga wani kwagiri kenan he gadan ka fuskance shi sau da haka lokacin da za ka yi kuma za ka ce bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar a lokacin kuma sai mutum ya fara kenan wannan ya mana nuni akan shar'anta wannan sai kuma yadda sai na umar kenan ya bayyana cewa sha'ir ne daga sha'ir na addinin Allah sabani nan da wasu ke tunanin duk mai rashin lafiya ko mai kaza da wani itiqadat cewa in ka shafa kawai shikenan zai zama to ya tafi babu mallam ya da kulil ka'aba babin da zai bayyana mana hukuncin mutumin da ya haji mallam ya da kulil ka'aba wanda bai shiga ka'aba ba bai samu shiga ka'aba ba mutumin da ya je haji kuma bai shiga cikin ka'aba ba ba lazim bane ba ga wanda ya je dole sai ya zama to ya shiga cikin ka'aba ne hajjin shi ko kuma a shiga cikin ka'aba yana daga cikin abubuwan da inda mutum bai samu ba zai bayar da fida ko kuma wani abu makamancin haka in ka samu shiga falillahi alhamdu wannan fadila ce sai ka shiga kuma ka yi sallah lafiya ce in ko baka samu shiga ba to nan ma dai duka kenan abu guda ne in ka shiga ma hijiru shi ma kamar ka shiga cikin ka'aba ne عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا أنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه فقال الله بن أبي أوفى ألا قال لا قريش اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل سسي أمرا أمرا نو من ظل سسي أرايوش أمرا دوتي أمرا تجيرانا شكرة نو umaranta ko olivia shekara ta ta hudu a shekara tana ka olivia shekara ta shida shekara ta bakwai kenan ta biyu sulhu ta shida ce sai ta ji da rana sai kuma wace sai kuma kuma ta ta kiranin kenan da yake sau da haka kenan a nan sassa ya umara guda hudu a wani wata yi su an abla bin abu yawon faru da ilatarar kwale ita mara rasulullah salasalam a nan sassa ya umara fatafa bilbait sai je tsawafi zagaye ɗakin allah wasalla kalfar makami rakatai ne ya yi tsalla bayan makamu ibrahim raka'ati ne dukkan wanda zai tawafi kina akwai tsalla wa ta fi min makamu ibrahima musalla mai haji ko kuma mai umara raka biyu wa ma'ahu man yasurhu minan nas tare da shi da kwai waɗanda suke ba shi kariya suke tsare shi daga mutane fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce ala khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'aba ya tambaye ibnu abi aufa annabi sallallahu ko ya shiga ka'aba a lokacin qala la yace a'a manzo Allah sallallahu bai shiga ka'aba ba anan gurin wace umara ce نعم تكراني تكراني تكراني اي ان تكراني ce shekara ta goma shekara ta goma ai ba wata barazana dan da an ce da koyar da yasturu min nas yake wanda suke ba shi kariya daga mutane ta biya ai ba a shiga ba yawa kenan ta kaziyya saboda kenan an yi a daga yarjejene da aka yi shekara ta gaba su zo su yi umara kuma shi ma kwana uku kawai aka ba su dama kuma su zo ba tare da makamai ba kawai makamin da yake da dan bulaguro to kaga kenan akwai tsaro akwai tsoron barazanar cewa suna iya su nemi su yi kisan gilla ga manzalar sassarar to tun da da goyon da rashin aminci a tare da su shi yasa sai aka samu masu ba manzo da sallam kariya kenan duk lokacin da ake tunanin wasu za su iya kisan gilla ko su juzar ko su yi kaza ga jagora to akwai bukatar ke ne zaman to an bayar da tsaro shi yasa ya ce wa ma'aruman ya tsuru minan nas a nafsa ya sana eh bai shiga ba to ai a lokacin ai kaga babu dama a shiga kuma a yarjejje da aka yi ba a yi bacewa zai shiga kenan wannan ma dalili ne da yake nuna cewa ta bakwai inci sau da ai babu damu a shiga kaga ga barazanarsu kuma ba za su ma yarda ba a lokacin su ba da dama sannan kuma da akwai wannan gumaka 360 kaga ai lokacin maka ba ta zama daular musulunci ba to kenan babu dama a kawar da su manzara su san ko bai shiga ka'aba ba sai da aka kawar da waɗannan gumaka ne tun da ai da ya shiga ya sallah to ya sallah kuma a cike da gumaka kenan ta ƙadiyya ce shekara ta bakwai nan gudun tambaya ne ma ibn abi aufa za mu gane kenan mahimmancin tambaya akan nukal a duk lokacin da zai zama to an karantar ran fitowar al'amurra kenan a hili a nan son sai umara wannan ɗaya daga umarorin shi kenan a shekara ta bakwai da hijira ta manzo Allah sallallahu sai kuma dukkan wanda ya tsawafi akwai raka'o'i guda biyu wanda zai sa karfa muqam Ibrahim kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla sai da umar ya ce da ta hudu min maqam ibrahim musalla ina ma da alƙi maqam ibrahim ya zama gurin yin sallah sai Allah ya ce wa tafidu min maqam ibrahima musalla wa ma hum yasturu min an-nas wannan babu cin karo da wa ya ayu nabi hasbuka Allah babu cin karo da wallahu yasimuka min an-nas ka gani saboda nan gurin riko ne da sababi bai korewa tawakkali lalle akwai barazanar cewa za su iya yin wani abu na kenan neman yin kisan gilla ga manzon sallallahu alaihi kuma dama sahabbai sun saba duk lokacin da an ma saba duk lokacin da wani wakili na kafirai zai zo to akan ba da tsaro da kulawa kamar yadda a shekara ta shida mugira ke tsaye na tsare da manzala sassana wa qala ya rajulun ana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'aba qala la annabi sallallahu bai shiga ka'aba ba a wannan lokaci din saboda kenan abu na farko ajanda din cin ba sa wannan abu na biyu kuma wannan gumaka dai suna nan ba kawar da su ba manzo sarsan ko bai shiga wasu da aka kawar da gumaka ne a asali imam bukhari ya maimaita shi kama a kitabul hajj babu mata yake muhtamil mai umara yaushe ne zai zamanto ya warware amma gazi babu gazotul hudaybiya wa umratul qada da kuma umara ta qada wadda shekara ta bakwai ce manzo Allah sai ya yi ta babu man kabbara fi nawahil ka'ba baban da zai mana bayani akan hukuncin mutumin da kabbara ya yi kabarbari guda hudu fi na wahil ka'aba a kusuroyi na ka'aba shine sasanni kabbara kene kabbara a nahiyoyi na ka'aba an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala inna rasulullah sallallahu ma qadima aba an yadkhula al-bayta wa fihi al-aliha fa amara biha fa ukhrijat fa akhraju surata ibrahim wa isma'il fi aydihima al-azlam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواهيه ولم يصل فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دقا أبلا ابن عباس القرى دا غريشي القرى دا غريشي يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لوكتن وزان سسي قباتو زوا مكة أبا أن يدخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ya shiga cikin ka'aba aba an yi rukunan baita ya iya shiga cikin ka'aba annabi sai ya fuskanto yana goye da usama suna tare kuma da bilal suka fuskanto annabi sallama kalima lokacin da yazo aba an yi rukunan baita sai ya shiga ka'aba fihi aliha saboda ciki da akwai gumaka na waɗannan mushrikan qurayshawa wannan yana nuna mana rashin halaccin bauta ma Allah a gurin da akwai sha'a'ir na kafirci kawai misali a ce guri da waɗansu gumaka ko mutum-mutumi baya halitta shi ya sa kaga ko da coci da guraren ibada na kafirai in dai babu gumaka wakilai ne da afirka kula masu gina hudu kenan kawai masallaci ne amma inda gumaka kaga babu zancen kuma ka zo ka ka yi sallah a nan gurin sau da akwai wata alama daga alamomi wanda yake na mashirkai wa fihi al a cikin gumaka wajen 360 kinan ba amma rafiya ku kurjat annabi sallallahu sai umarni da ita fa kurjat sai aka fitar da ita wannan yana nuna mana duk lokacin da gasa ko gari ya zama to daular musulunci to ba a san a bar wani abu wanda yake na sha'ira ta kafirci shi yasa manzala sai tura sayyidina ali cewa ya je shi lalle Allah ya da kabarin mushrifan kar ya bar wani kabarin da ya tozo illa kama sau wala tumsal ko kuma wani mutum mutumi saboda a kawar da duk wani sha'ira daga sha'ir wanda yake na kafin a gurin fa amara biya fa ukhrijat annab san sai umarni aka fitar fa akhraju surata ibrahim wa isma'il sai suka fitar da butumbutumi da mushrikai suka yi na annabi ibrahim da kuma annabi isma'il alayhi salam bi aidihim al-azlam a hannayensu a butumbutumin su ya karuna a hannayensu suna riƙe da alƙalumma waɗanda suke na neman sa'a ko kibiyoyi na neman sa'a kenan irin iccen da suke fekewa guda uku misali in ana sa a nemi zaɓi sau da haka sai a je a tarar da wanda yake sadu mai kulawa da gumki shi ake sawa shi yake lalawa sau da haka shi wannan sadinu shi ne zai sa sai ya nemi sa in wanda ya huto kenan ɗaya sai a rubuta aikata ɗaya la ɗai kuma a rubuta ba komi ba kenan yanzu in a aikata in tahiya ne a tahi ko kuma aikata in ya hoto kenan alamun cewa kawai abin za ka yi in kuma a'a kenan ba za a yi abin ba in kuma lasha kuma sai a ƙara lalawa a sa amma wanda za a je a samu shi mai kula da ɗakin bautan gumki sadin wanda yake kula da hidimar gumki kawai mai kula da hukar mai kula da laka mai kula da uzza to shine ake zuwa a nemi ya yi wannan abu sai a ba shi wani shi kuma sai ya yi yar gwadon sai ya yi wannan kenan wannan sai wannan duba ɗin kana to yin suka yi a butumbutumin sai suka nuna annabi ibrahim da annabi ismail ga irin waɗannan alƙalumman nan ko waɗannan kibiyoyin wanda su shawa suke neman sa'a da su su ma ga shirin hannunsu duka wannan don saboda su karfafi shirkarsu da kafircinsu su nuna cewa ai wanda ma suka gadon muku ɗakin su ma ga irin aikin da suke wanda irin wannan kana samun duk wasu masu barna suna kokarin sai su jingina barnar su zuwa ga wasu wanda suke barrantattu saboda abin ya zamanto kenan ya samu karbuwa duk wata ƙarya sai a leka wanda ya barranta daga ita sai a makara mushi ka gani Allah kare mu fi aidihim al-azlam a hannayensu suka nuna da waɗannan al-azlam jam'i na zalam shine kenan alƙalumma na duba ko kibiyoyin duba faƙala rasulullah sassa sai annabi sassa ya ce qatalahumullah ya ce allah tsine musu ama wallahi ya ce ama ku sani cewa wallahi na rantsi da allah wannan yana nuna ƙarfafawa a janibi wanda yake musamman na janibin aƙida babu wasa a wannan bangare da kuma halaccin yin rantsuwa ko da ba a nemi ka rantsi ba nan saboda ta'akidi kadi alimu ya ce tabbas alimu su sun san sarai annahu malamin saksimal da fattoli da ɗaya ba a yi ba wani lokacin da annabi ibrahim ko annabi ismail suka nemi kaso suka nemi sa'a da waɗannan alƙalin duba ta ko na kibiyoyin duba ta kaga annabsansa sai tabbatar da cewa ƙurisha suna da masaniya akan asalin addinin annabi ibrahim da kuma addinin annabi ismail sai dai kawai ne ne suka yi kage ne suka yi sun yanko ƙarya sun jingina musu tun lokacin da amr ibn luhayy al-khuzali da ya yi wancan abin ya kawo musu to sai nuna ai asalin addinin annabi ibrahim ma a can sha ma irin wannan suke sau da haka su kuma sai suka yi mutum mutumin idan su karfafe su kaga irin yadda wanda suke mabarnata suke kokarin gyara barnarsu da kuma jingina ma nagari don sau da abin ya karbu fada halabe a lokacin manzana sassan sai shiga kaba fakar bara fi na wahiyi sai ka bara su kurwoyin duka guda allahu akbar allah shine sama da kowa allah shine sama da kowa ولم يصلي فيه amma bai salla ba ce wannan zamu ga Abdullah ibn Abbas ya bada labarin gabatarwar manzo da sassa shirin yanda sabon manzo da sallam suka kula da fadin shi cewa khudu anni mana suka ku khudu anni mana suka ku wa fihi al-aliha wanda yana nuna mana bi da sannu sannu musamman a janibi wanda yake na da'awa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yana ganin waɗannan gumaka amma haka sai da aka bi mataki mataki Allah subhanahu wataala mai iko ne tun ranar da ya turo manzon shi ya zamanto duk waɗannan an kawar da su amma sai Allah subhanahu wataala ya bari sannu sannu sannu bi tadari har aka zo lokacin da dama ta samu su da kansu suka fiddo abin suka gane abin ba shi da wani amfani inda a ce kafin su gane aka zo da ƙari aka murƙushe da ce za su yi ai an raba su da nagartaccen abu an raba su da kaza duk inda wani amara da haɗe zai ware su alakanta da masa wancan amma aka kyale mutum shi da kanshi sai da ya gane wannan abin ba bai da amfanin kwami to kaga yanzu babu zancen ko daga baya wasu su ce an kawo an raba mutane da abin da yake amfanarwa a lokacin manzon fa amara biya fa ukhrijat sai umarni aka fitar da su kenan wannan kamar yadda aka faɗi yana nuna ba bauta ma Allah a gurin da akwai wani kuhai na bautar wani Allah saboda ne kauce ma tashabihi da wannan ba ka rajin surata Ibrahim alayhi salam Isma'il wannan sura din kamar daga cikin gumakan akwai yadda zana ne suka yi suka yi kenan da ya sanna wasu shi yasa ya ka kankare su kuma duk aka kawar da su sai kuma ka kalli wannan sai ka kalli irin yadda yau zaka samu da yawa da hulata sufiya da kuma sabin nan zaka samu a guraren ibadunsu sukan yin butum-butumi na waɗansu da aka sani da ibada ko kuma wasu daga wanda suke shehunansu ko wasu da suka gabata za ka go za su yi ƙoƙarin su yi mutum na ko shek abdulkadir su nuna kenan suran haka wannan din shi ko kuma misali ka ga wasu sun yi kenan na waɗanda suka zauna ko kuma hotunan waɗanda suke raye wanda ana ɗaukar hotunan su kaga duka dan raya wancan kenan abin da yake shahararriya saboda haka haramun ne in ka zo masallaci kaga an yi zanen wani ko kuma misali an kawo hoton wani kuma ka zo kana sallah ciki kenan hedin an kawar da wannan kada sai ka shi sa mazo sallallahu lokacin da yazo zai shiga dakin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya ga a cikin a cikin labiranta an yi zane na abubuwa na suke masu da sai nan sai turje ki shiga sai da aka kawar da wannan to kenan haramun ne kuma wannan yana nuna hallaka da kuma tafiya na masu irin na Allah kare mu ubangiji subhanahu wataala ganar da su abin da yake yi wa alaikum salam wa rahmatullah na gaskiya ne duk wannan baya halitta duk wannan baya halitta duk tashabihi ne da wannan kauli raji duk baya halitta kawai hoto ana amfani da wanda yake bangaren abin da zarura ta bada wanda labudda da shi amma irin wannan sawa na ko wanda ya mutu ko kaza duka aka cika gurin kaga duka kuskure ne tare da wanda ma suke bambanta tsakanin na kamera da kuma na zanawa din duka sun tsaye akan baya halitta wannan saboda haka mene sa da shi shine abin da ya fi qatarahum na la'antar kafirai a dunkule ko masu aikata wani aiki a dunkule kaga ne yace qatarahum na Allah la'ance su kana iya la'antar kafirai gaba daya la'anatul la'ana zalimina fasikai a kaza a dunkule kana iya amma da za a samu wani fasiki wani azzalimi kuma muayyani wanda yake shi kare shi kuma baka ayyana shi baka la'ance shi shi ake ce mu al'amul muayyan wani mutum yayi wani abu wanda yake mara kyau to yanzu ba zan zo shi wannan mutumin ina ware shi ina la'anta shi la'antar nan kuma in ya zama to shi mutumin wani jagora ne in ka la'ance shi kuma abin yana da girma yanzu in gama gari ne ma ka ware wani gama gari wani kasuwar gumin barawo ka la'ance shi ko ka duba wani kafiri ka la'ance shi wa ya ce maka zai mutu a kafirci ai tana yi ya musulunta tana yi ya musulunta to shi yasa ya kace fa raba da la'anul wahyi inda haka ake sahabbai nawa ne da suka yi ta abubuwa kuma daga ba suka shiga musulunci yanzu ka ware wani kafiri muayyani sai ka la'ance shi to kenan ka nisanta shi daga rahamar Allah ka gani kuma tana iya yiwa Allah mai muwafaka zama to shiga addinin musulunci to wannan ga haƙƙin kafiri to ina ga kuma ga wanda yake musulmi wani ma wani lokacin zaka ga babu abin da yi maka kawai ɗauka alhaki inda za ka da ka ce me maka babu kawai kawai ɗauka alhaki ne shi yasa sai ka ga an tsatsara sai sai zuru ya za ka zo ka ware mutum kana la'anta shi yanzu kai a ce a maka misali wani Allah kuma abin ma shi yana da uzuri ma to kai yanzu a ce kawai kayi wasu kusakurai wani ne ma ke da kuskure ne kai wajen gaba ma kuskure ba ne kawai sai zo ware ka kawai ka gan shi a sa kamera yana tsine ma albarka yana anta yana faɗin maganganu yana ta kaza ana ame to mutunci shi ya mutuncin ka dan Allah kaga ai fa wani tsara alaikum ba ta zuwa da bi mutum ma ka da alaikum ka gani wal hurmatu qisas kaga hurma tamka da tamka ce shi ne yanka ga wani sai ma wani matashi ko ma mai gidan wani kuma ya zo na ramawa sai a ci ciwon wannan rama ne kaga kuskure irin wannan kana samun Allah gyara halayen mu yanka ga so da yawa wasu suna da kamala ko da riga ta addini sai su zo su dinka zagin masu gidan wasu yanzu lokacin da kake zagin mai gidan nashi shi abin da yake kallo wannan mai gidan nashi bai da sama shi babu yadda za a yi raka maka kuma musamman ma balle ma ya san cewa kai da mai gidan nashi duk ta iya kuda babu bambanci yadda mai gidan ke fama kai ma haka kake fama to sai ya zama yin gidan shiri ne kawai kenan ba zai dube ka ba kenan abin da ya yi rashin kuma dama musulunci bai ce ba kuma dama ba musulunci ba ya ba karantar ba musulunci ba ce in mutum ya yi zalunci da kuyen da musulunci ya samar da ra'ayita ka zalunce ne ina iya kai karanka shugaba ne ci a kai karauki hakuri ko ba ka ɗau wasu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annan zan sai ka dauki hawo kuma sannan kada an ce shi man gaba ɗaya ya kune kai ne hoza ka cuta kai ne kake burma ma kanka wuka da kanka saboda dole dai karkashin shi ne kake kaga hanya mafi sauki kawai ka bi karantarwa addinin musulunci shikenan ka zauna lafiya Allah sa mu gani kenan ana iya la'anta a dunkule ka ce Allah la'anci yahudawan da suke karkashe musulmi shi ma ko kabila ce wata ke yi ka kula yanzu ga yanzu ga zo kana cewa Allah dammara Amerika, Allah dammara kaza. To musulmin da suke can yanzu aka dammara ta da kai wani dan uwanka ko ya zaka ci. Allah dammara Faransa, Allah mata da ah. To yanzu adadin musulmin da suke can ya suke. In yanzu da Allah kalmirin gaba ɗaya ya gama da bayan Allah ka ji daɗi. Sai aka ce wa ka ƴan Nijar mutum dubu kaza duk tashi su ka ji daɗi. Kai ka ware masu zalunci su azzaliman suna nan. Su azzaliman za ka ima. azzalume da suka yi kaza wanda suka zalunci musulunci wanda suka yi kaza amma ba a dunkule ba duka ka gama ƙasa ta Allah ce sannan kuma babu inda babu mutane waɗanda suke nagari a ciki kenan wannan shi ma sai mu gyara kusakuran musuliya in mun fusata ko an zalunce mu mukan dunkulewa a duk baki da shi kuma duk inda za a maka zalunci to ka tsaya a tsanaki ka kalli menene addinin musulunci ya karantar da in ba haka ran ba sai ka je ma ya zamanto wadda ma a zalimin da kai don kai ma a zalimin ne ka nemi gyara zalimci da kuma wani zalimci na daban na kamar yanzu a gaban shi shi ya maka laifin misali na sai ka faɗi da jami ka ce Allah Allah na ci masu aiki kaza eh eh na gaban gaban shi shi.
eh a gaban shi wanda ya maka eh ai in misali gaba da gaba ne yayi maka la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim yanzu shine ya maka aika kai ka kage kenan nan tsakanin ka ne kai da shi in ya cancanci la'anta shi kenan in ka mushi kenan ta sauka kai shi alaikum salam suna kai wanda a matsayin ramsuwa masu ke tsinewa kansu da kansu eh eh wannan ganin kaza ba duk wannan kuskure duk wannan kuskure ne kuma suna daga alfazu wanda suke na kuskure kaga in ababe ne na ya mai da abin kamar rantsuwa kaga nan ma kuskure ne in kuma ababe ne na jayo ma kan shi mubali to ai bai da amfani mutum ya ja ma kan shi mubali sai ba hanyar addinin musulunci ya sa saboda ita la'anta tana daga maganganun da suke faɗi shi yasa bakar kofa a sama babu kai fa kana bada ramali babin da zai bayyana mana kaifa kana bad'ur ramali yaya ramali yaya aka fara aka shar'anta fara yin sassaka a lokacin tawafi abin da ake cewa ar-ramali shine al-khabab cikin sariya shine yin sassaka kamar gudu gudu sauri sauri gudu gudu lokacin da mutum ya zo zagaye dakin Allah bayan yayi addu'a ta shiga masallaci yayi addu'a ta fara tawafi ya sumbaci hajar al-aswad ko ishara in ya fara zai fara ne daga hajar al-aswad ya je kuma ya dawo hajar al-aswad zai sanya ka'aba hagunsa sau da haka kenan in ya je shi wannan zagaye da zai guda uku na farko to ana sanya zaman to ya fara su da ni gudu gudu to kaka shar'antawa ko farawa in menene asali wa anhu radiyallahu anhu qala qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم هم يثربا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواق الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواق كلها إلا الاتقاء عليه وعنه رضي الله تعالى عنه دقا ابن عباس يوا ممن توتقى باتشان سي ابن عباس يتشي ولم يصلي فيه ولم يصلي فيه بيصلى باتشين كعبة ولم يصلي فيه بيصلى باتشين كعبة wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga cikin Ka'aba ya saka wudu a shekara ta nauci annabi sallallahu alaihi shiga cikin Ka'aba na fatuwa makka me yasa kace fatuwa makka sai da aka yi shi aka fito ruwa na sai da aka yi shi aka musa ruwa sai da aka yi shi a shekara ta goma Aha.
aka hudu ruwa ka daga cikin aka hudo gumaka ne kenan sai da aka hudo gumaka sannan aka yi fatuwa makka a fata wanda yawa yadda da aka yi haji hajjatul wada aka yi hajjatul wada kina shekara ta takwas ne ya shiga amul fata ne go yawa kina a fata ne ya shiga go ko a hajjatul wada ne ya shiga cikin ka'aba shi dai muna ba su ne ya ce wala misallifi bai ba sallaci kina ya tabbatar da ya shiga wala misallifi bai salla ba kina shekara ta takwas ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai shiga ba cike da aka fitar da gumaka amma ibnu abbas nan ya kore yin sallah ibn umar kuma lokacin da bilal da usama suka shiga bayan sun hoto da usman ibn abi talha suna hotowa ibn umar sai sauri sai zo sai tare bilal sai ce hal sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kwarai sai ce aina ya sai ce tsakanin amudan ne sai je sallah ana to kaga malamai suka ce ibn umar eh, bilal da ya ba da shaida annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kaga bilal da shi aka shiga ibn abbas kuma bai daga wanda aka shiga a cikin su. kaga kenan bilal ya tabbatar imam al-bukhari ya ce kenan kaga a nan gurin al-musbit muqaddamun ala nafi shi kaga bilal da shi aka shiga kuma ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas ya ce bai yi sallah ba to kaga ibnu abbas shi ba shiga ba da shi babu yanda za a yi ga wanda aka shiga da shi shi wanda aka shiga ya ce an yi sallah shi kuma ibnu abbas labari aka ba shi yake bai yi ba sallah kaga kuma ibnu abbas korewa ne bilal kuma tabbatarwa ne sau da haka suka ce kenan hadisin ibn umar shine kenan muqaddam akan wancan hadisin na ibn abbas sau da akwai wani ziyada wanda yake na ilimi a karkashin shi bukhari ya maimaita shi a kitabul anbiya babu wattakhidhu mimma wattakhadha Allah ibrahima khalila da kuma magazi babu ayya rasul nabi sallallahu alaihi wasallam raya yawm al-fata kenan a shekara ta takwas ne hakan ya faru wani radiyallahu anhu qala daga ibn abbas Allah kare da gare shi ce qadima rasulullah sallallahu alaihi ashabuhu annabi sassan da sahabban shi sun gabato zuwa makka fa qala al-mushrikuna sai mushrikai suke ce innahu yaqdamu alaikum ku sani cewa za su gabato su zo wajen kokari wa halatu umma ya triba masassaran madina duk tarar rauta su da rauna da cikin su sun zama to duk sun raunana fa amara wani nabi sarsa an yarmalu sai annabi sallallahu da ya ji hakan sai umarci sabai an yarmalu su yi sassaka wanda kaga wanda yake mai rauni mai masassara mai yunwa ba zai iya bayin wannan to dan a nuna musu cewa a akwai ƙarfi ba da jarumta a razana su ka gani ya zama to an tun- tun- tunzura su sai annabi sai ce to ku yi wannan al-ashwaq talata su mushrikai sun tsaya bangaren hijiru anan suka tsaya suka ce suka tattaru anan kenan suka ce bari ku gani za su zo su kenan duk jikin su gaba kide da suka je can kin ma sun rame sun yabi nan kaga kullum kafirai ya tarba su bi kuma tawai shi yasa kuskure ne kuskure ne ya zama to kana bayyana da kaskanci da komawa baya gaban maki ai makiyinka ya kare da kai mutum ne kuke kiyayyawa da shi kawai sai ka zo da kuke kiyayya da shi ka ce ta kare mu dala a taimaka mana ka shi ba ana shan da aka ba ka tabbata abokin adawa ne ka- kankan yanzu ya ka zo gina abokin adawa ka kwankwasa ya ce da Allah wa ne a dai haƙuri da mu ai haƙuri da halin mu a taimaka mana da kilo biyu na shinkafa ya abin da za mu ci ma babu kaga ai ƙarshe kenan kai dai an ƙari da kai kana da wata ta cewa to kaga kenan lazumin irin abin da in kana nuna ma maki kasa kana nuna ma maki rauni kana nuna ma maki kai miskini ne kaga lazumin kenan abin da yake bayyana akara ta wa alaikum salam kamar shi bijiro ɓangaren jikin kayan da ke Ya- eh bangaren cikin kenan bangaren arewa lokacin da ƙurishawa suka tashi gina ka'aba sai ya zamanto kenan eh, misali a ce ga kariya kaza gina ga gwargwadon shaka to yanzu sai ya zama daga nan kuɗi ya gaza ƙarasawa kaɗi da sa ginin kaga me za ka yi za ka bar wannan ɗan gurin radda ta samu in ya so sai ka shigar da shigo to yanzu guri ne da ba a samu ba aka shigar da shi cikin rigigin saboda ka tada shi ka gama kaga akwai kuɗin sama akwai kuɗin yin nan gurin to amma ta nan shi kuma duka ka shigar da ko'ina amma nan sai ka bar ɗan kingin hili to shi wannan shi ne ake cewa hijjar isma'il ke nan kingin shi ma cikin ka'aba ne saboda asalin bandasun ɗin shi bandasun ya annabi ibrahim alayhi salam Hmm. kenan وأثنى فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وعدتهم ما يتري فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة سيس الساكا أولنا أشواط زاغين هكذا أشواط جمعين شوط شوط شين زاغين كوابي كفارة لك هجر الأسود كداو هجر الأسود كاي شوط واحد تو wannan zagayen zaka yi shi su bakwai to guda uku na farko sai aka ce shi kuma zaka fara kaji asali da aka yi umarnin kenan a yi shi wani yamshu ma bainar rukunin amma in suka zo su tsakankanin hajar aswad da kuma wancan rukunin yamani su kuma tsakanin waɗannan ɓangaren kudu kenan daga nan zuwa nan su gafirai suna share nan kenan rihi ya kare aibu su gani ko to zan aka zo nan wurin tun da dama dan a ba su haushi ne a nuna musu abin nan kenan nan suna gani to sai a in aka zo kenan nan sai a yi tafiya amma an zo inda za su gani shi kuma sai a yi gudu in an zo nan kin kuma shi shi kuma sai ya zama to kenan shi kuma sai ya zama to an yi tafiya tun da dai ba su gani a nan wurin sai ce kenan wa an yamshu ma bai da rukunin walam yamna'u an ya'muru an yarmalu al-ashwaq kullaha ba komai ya hana ba nan sa sai ce musu duk su yi sassaka idan ibqa alaihim sai dan tausasa musu tunda a ce duka zagayen bakwai gudu gudu ne kaga akwai mashakka amma jana lakum fi dini min harj shi yasa ma tunda dai nan bisa gani sai aka ce to kawai shi ayi tahiya shi ayi tahiya to yanzu tunda wani abu ne aka yi a wancan lokacin a shekara ta nawa ne aka yi wannan a shekara ta nawa ne aka yi shekara ta ta takwas fatahu maka eh ya ce a shekara ta takwas a shekara ta takwas ne hakan ya faru hmm me yasa ka ce ta abiya shi ne kenan matakin farko da aka ba su ai kaga dole in fatahu ne to ai kadiyya ta gaba ta go to kaga kenan shi ko wannan a karan farko ne wanda shine dai aka ba su dama shine aka ba su dama sannan kuma a fatahu makka aikin makka ta zama dole musulunci ina suke da power da za su ce kaza kaza tunda tuni yanzu an an karya su an an karbi kasa kenan a wannan zagayen ne wannan ya nuna ko hajji ko umara duka kenan akan yin wannan sassakakin a tsawafi na haji a tsawafi na umra duka ana yi to yanzu tun da wani abu ne wanda aka yi a wancan lokacin don a nuna musu kuma yanzu babu zancensu to yana nuna ke yanzu ko baka yi ba ma ba komi eh?
ya zama ta shi ne saboda su ga cewa ana cikin koshin lafiya eh yanzu kuma ba wanda ake so su gani kowa ya san shi wata abin da eh na ya aiki kamar umarni ne da maza Allah sallallahu alaihi Eh.
wasallam cewa kenan ko da abin ya zama tashiri kenan ai shar'an ta ne na sun da dai manzara sassaya shi yasa Umar da Ibn Mas'ud da Aimatul Arba duka suka ce sunna ne duka suka ce sunna ne saboda manzara sallallahu an yi dan nuna musu kuma sannan an yi dan shar'antawa Allah ya san hikimar yanzu hikimar waccan babu ita amma kuma akwai wata hikima ta daban wanda ba za mu iya gane ba wannan hikima din ka gani daga ciki dai kenan koyi ne da sunna ta manzala sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya tsara haka shikenan mutum zai zama duyayi shi yasa a ruwaya ta muslim suka ce haula alladhina da suka ga kuma ana wannan sassakai sai suka ce haula alladhina zamtum halatum ajala da min kaza wa kaza to ai ko wannan da kuke ce mana wai duk masassaran Madina ta raunata su to ai sun yi kaza da kaza ma jarumta da karfin gwiwa saboda yanzu karshe ma da suka zo su yanzu har ma da wani nishadi da wani gudu gudu tun da suka ga yana yi ai akwai wani nishadi da karsashi kaga to kuma ba a saba ba ganin ana wannan a baya laraba suna dawafi amma kuma ba su ne ba su yin wannan sassakai kaga asalin lokacin da aka fara sassaka amma kafin nan da in sun zo su za su yi ba da su ba su yin wannan sai ce to ai waɗannan kwa sun ma yi kaza da kaza jarumta alhali kuma ku ga abin da kuka ce wannan yana nuna mana ana sa al'umma musulmi su yi duk yanda za su yi yanda za su zamanto sun sa ma makiya rauni sannan kuma akan son tuzgunawa da kuma kenan sa ma makiya abin da zai zamanto sarauni a gare su manzala sa sai na amfani da irin wannan siyasa in ka dauki asulul hudaybiya lokacin da aka turo urwa da lokacin da wakilin su yazo kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake yayi tofi sai zamanto sun tare wannan tofin sun shafe cikin su sannan kuma ga mughira a tsaye akan shi duk da a nuna musu kenan matsayin manzala sa sallam da kuma girman shi a wajen sahabbai saboda su suna ga kaman kenan waɗannan mutane za ma su iya guduwa su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da Annabi sallallahu alaihi nuna musu wannan sai ya zama to yayi haka nan dan ya iska to shi yasa yana komawa sai ya ce to lalle duk abin da suka zo muku ku karba saboda mutanen nan yanda naga suna ba da kulawa da tsaron shi na je wajen Faris Rum kaza ban taba maganin wani jagoran da mabiyan shi suke girmama shi irin yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama aka ake son musulmi ya zama janibin manzo Allah sallallahu janibi ne da kawai babu wasa janibin addinin ka kawai ba daga kafa ba wasa duk abin da za ku yi da mutum arne ne ku yi kasuwanci ku yi mu'amala amma bangaren addini a bar wannan abin ba ta bashi duk alakan da za ku yi da mutum ku yi amma zancen istihza'i da addini bai taso ba kai ahlus sunna ne kana wa abin nan da mutum to garga zo mutum yana zo ijan sunna yana istihza'i kullun istihza'i shigi da addini zai maka zaka rai zai zo dinga ma istihza'i da babanka kuma kana dariya kuna tare da shi kaga ma wanda zai rade abokin ka ne dinga istihza'i da ma'ayyinka ko ma'ayyinka kuma gobe ma kuna tare da shi to ya kuma zai zo na istihza'i da sunnar manzansa kai inda a ce ga sana'an ma'aikina ko ma'aikata wannan abokina ne sai dinga istihza'i da ita mun ci gaba da dorewa da shi ba to kuma addinin da manzansa sai zo da shi wanda kai kai imani shine hanyar tsira wanda zai kai ka aljanna sai mu sai dinga istihza'i da shi kuma kana dariya kaga wannan kuskure ne kenan wannan ya nuna asalin shar'anta wannan yin sassaka din inda mutum zai zamanto da ya zo karan farko su yi manci ana sassaka sunna ne kawai da ka zo sai ka manta sai ka fara dawafinka da tafiya ka yi ɗaya biyu sai ka tuna to yanzu ba za ka ce ba bari kuma in rama a kawai shi kenan sai ka ɗora an kai na uku an ƙare ɗaya tahiya na biyu tahiya sai ka ankara to yanzu ba ka ce ba to yanzu kenan da na uku da na hudu da na biyar barin yi sassaka a wancan ɗayan da ya rage shi ne kawai za ka yi sassaka ko kuma sai ka zo ka duka sai ka yi da tafiya shi ma nan gurin ba wata fida da za ka baya tun da dama sunna ne babu su damar hajjari a hajjar al'aswad shi ne ya ƙadumu makka awwal ma ya tufu wa yarmulu salatan wannan babu zai mana bayani akan shar'anta istilamul hajjari shawal hajjar al'aswad shi ne ya ƙadumu makka lokacin da mutum ya gabato maka awwal masu farkon dawafi wa yarmulu salatan kuma zai sassaka su kana zawwa maka ba zuwa ba za ka yi ka ashe kaya da ka'aba za ka fara dan abin da ya kaka kenan sannan kuma in za ka tsaye ma da ita za ka yi bankwana dan abin da ya kaka kenan saboda haka kana zawwa kawai sai kai addu'ar shiga shikenan sai ka fuskanci hajar aswad kai bismillah kai kabbara sai ka sumbata ko kuma misali kai ishara ka sumbata ko kuma kai ishara kenan daga nan kuma sai ka kama awafi kenan za ka yi wannan zagaye uku na farko kenan gudu sai kuma kenan guda hudu su kuma tahiyya to wannan abin da aka shar'anta yin tsawafin nan ga wanda yake mai ifradi da kuma wanda yake mai kirani a haƙƙin mai ifradi da kuma mai kirani wannan tawaful qudum kenan tawafi ne wanda yake na sunna tawafi kala uku ne akwai tawafi na sunna akwai tawafi wanda yake na wajibi akwai na rukuni tawaful ifada wannan rukuni ne tawafi wada wannan wajibi ne shi kuma wannan tawafi wanda yake na qudum na zawwa kenan ga haƙƙin waɗancan amma sabanin kenan ga mai haƙƙin wancan shi kuma mai tamattu sabanin kenan wanda yake mai tamattu استلام الحجر الأسود هنا يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا shi kuma kenan wanda yake mai tamattu'i ai kaga zai umara ne to kenan dawafin wannan nashi shi kuma dawafin rukuni tunda ai na umara ne zai tunda yanzu zai warware daga umara shi kaga su waɗancan sun gama kenan duka a sun gama so da su warware ba to amma shi kuma dawafi ne na umara waccan wanda yayi ta mustaqilla an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdimu makkah na ga nan sassa lokacin da ya gabato makka idan salama rukunul aswad in ya zo shafar rukunul aswad ma'ana hajar aswad awwal ma yatu farkon dawafi ya kubbu salatan yana yin arramu shine sassaka al-khabbu arramal duka sassaka salatata atwaf min as-sab'i guda uku zagayawa daga wannan zagayen bakwai sai su da sassaka kaga wanda ya nuna mana abubuwa kamar haka abu na farko kafin fara dawafi ana buƙatar mutum ya zama to ya sumbace ajal asr ko ya shafe shi ko ya ishara kenan duk wanda ukun ya tabbata ka sumbace shi ka dawa shi ɗaya kenan babu dama ka taba shi misali sai kuma ka sumbace hannu babu dama sai ka ishara kenan sai ka nuni manzara sassalam ya dinga nuni sama da yana sama abin hawa kai yanzu ba ka zo ba da wani kwagiri haka ne ka tsire wani da kwagiri tunda zai ka zo da wata sanda ko wani cikin jama'a da turmutsutsi kaga za ka je ma ka soke wani da ita kenan salata ta asuwa babul ramar fil hajji wal umara babul da yake zai bayyana mana shar'anta sassaka hajji da umara an umar radiyallahu ta'ala anhu annahu qala fama lana war ramali innama kunna ra'ayna bihi al mushrikina wa qad ahlakahum Allah ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه أن نتركه daga Umar yace famalana war ramali yace famalana me ke gare mu war ramal da kuma yin sassaka ma'ana menene bukatar mu da yanzu he mun yi sassaka shine famalana wal ramali shi yasa autarwa yace limar ramalu wal kashfu anil manki yace akan wace bukata ce yanzu kuma za mu yi sassaka da kuma mu yayi gefen kafaɗanmu sau da yanar sun sai umarni a yayi wannan hannu ɗaya don saboda su ga cikin na musulmi a ƙa'ida shi inda arne yake ba a so ma ka nuna wani kaskanci da wani koma baya kaskanci ma da koma baya ba kai tahiya ma za ka yi ta gaba arne ka dinga tahiya ta baya tahiya ma su ake yi da arne ka yi wata tahiya wadda take nuna ba dama babu tsaro tahiya ce kawai ta jajirtacce wanda babu wani tsaro babu wani abin nan tattar da ita ba wai ka nuna ba ana kallawa ko abin nan ko aiki kuke tare da shi kawai ka nuna babu dama kar ka ɗauki kaskanci ka ɗauki koma baya wannan kuskure ne irin mutum ka shi yasa addinin musulunci ya hana ma la ta kulil fasik sayi fasiki ma ba ce mai sayi ka zo kana cewa mai gida oga kaza ranka ya daɗe kaga da koyar wannan mai gida oga ranka ya daɗe kaza kaza duk wannan kuskure ne ka ka ƙara kamba mashi wake ka nuna cewa shi yake sama da kai kaga su kuma mu'mini Allah subhanahu wataala ce azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina fama lana wa ramal inma kunna ra'ayna bil mushrikina inma kunna kadai mun kasance ra'ayna bil mushrikina mun nuna ma mushrikai ne karfin mu da kuma fawon mu da kuma ƙarfin gwiwon mu wa qad ahlakahum Allah to kuma yanzu Allah ya halakar da su sun makana kuma sai sai na umar hallar sai ce yanzu kaga bayan can ya faɗi cewa an ramuru ga dalilin da farkon shar'anta shi sai ce amma shi'un sana'u na biyu sassan fana na hiku an na turka wani abu ne da manzala sassai ya aikata ba mu san an na turka bar shi fala nuhibbu an nutru- an natrukahu ba mu san mu bar shi wannan ya nuna kawai addinin musulunci sallama ne babu zancen sai ka gane hikima ko ka gane kaza ba ba wannan Allah subhanahu wataala ya umarci mala'iku su ma annabi Adam alaihi salam su jira kawai biyayya ce Allah an- an shar'anta mana sumbata hajar da su an shar'anta mana tsawafin Ka'aba ba sai ka gane ba menene yasa aka kai can me Allah ne ya zabi Ka'aba halitta halittun Allah ne zabi zabin Allah ne ya khalqu Allah- ya khalqu Allah ma sha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara Allah yake halitta abin da ya ga dama kuma ya zabi abin da ya ga dama Allah ya halicci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zabe shi cikin dukkanin halittun shi baka ce ba me yasa aka yi kaza Allah ya halicci duniya gaba ɗaya ya zabe Makka Allah ya halicci wurare zaɓe Ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin saboda haka kenan halitta halitta Allah ne zaɓi zaɓin Allah ne mu kuma abin da yake kan kurum sallama ka gane hikimar abu baka gane hikimar abu ba kawai ka bi ka sallama shi kenan ka zauna lafiya kenan fala nuhibbu an natrukahu saboda ma utitu min al-ilmi illa qalila ilmin da aka ba mu kadan ne saboda haka sallama shine namu kawai wannan ya imam al-bukhari ya bai mai tashi ba ma zikira fil hajar al-aswad wa babu taqlil da kuma babu na sumbata hajar al-aswad shi yasa kaga sayyidina umar yace inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa wa laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil kama qabbaltu na san cewa kai dutse ne kamar duwatsuna babu amfanarwa ko cutarwa a hannunka dan an sumbace ka ba wani amfani bane za a samu hissi ko kuma wani wannan ne wanda zai zama to an samu cutarwa in ba sun bace ka ba kawai sunna ce annabi sallallahu alaihi yayi shikenan ni ma haka da aikata babu istilamin rukun bil mihjani sai kuma shar'anta sumbatan hajar al aswad bil mihjani in ka zo kenan hajar al aswad in ma ka sumbata da baki aka ce rashin dama kenan ka sumba ka taba da hannunka ka sumbaci hannun naka in ma kuma kai ishara da hannu ko wata ala in yaso sai ka sumbaci abin wannan ke na hajjar al'asud amma ɓangaren rukunin yamani shi kuma kusurwa ɗaya wanda za ka sambaci hajjar al'asud ne kuma shi ma wancan shi kuma ba za ka yi ishara ba in ka samu dama fallana sannan da in ka zago jan hajjar al'asud za ka yi wannan ishara amma ban da rukunin yamani shi kuma a wannan na warko shi ke in dama ta samu wani gusa hadisi na yau
a ina muka bari to bari aje tana yiwa yana gaba عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ابن عمر يقول ما تركت استلام هذين بل تبا ببار سنباتا هذين بيون الركنين كسروين مدابي في شدة أهل سنني كان في شدة ولا رخاء كان كسروا مدابي نبنغر الخدو na farko wanda ke da hajar al'asur sai kuma wanda yake na gaba duk in ka zo kenan za ka sambaci wannan shi ma wannan sai dai wannan za ka sambace shi kana iya ishara saɓanin kenan wancan sannan wannan duk in ka zo za ka sambata wancan kuma kai ɗaya shi kenan in kuma baka samu ba kenan shi kenan shi kuma wani ɓangaren nan gurin kaga ai a nan da kwai hijiru in ka ce sai ka taɓa nan to yanzu ka shigo kenan cikin ka'aba shi kuma ɗawafi a wajen ka'aba ake yi. kenan wannan ɗan kingin gurin cikin ka'aba ne dole yanzu in za ka yi ɗawafinka ka tabbata ne a wajen ka'aba kake saboda shi nan gurin cikin ka'aba ne kenan in kuma ka ce za ka zo ka sambace nan da nan to yanzu kenan ka shigo mi cikin ka'aba ma tarakta silama zai na rukunan fi shidda a halin tsanani wa laraka منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هما تندى نقام صلى الله عليه وسلم ينا سنباتس تندى نقام ونن يانون تهرينا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أكم بالسنة أما أنا أما أنا سيك فلا wannan kasan ibn umar allah kare da a gare shi iya da dama wannan jaribin da kuma jajirciya ya zo wani lokaci da gosu lokewa mu kutsa sai da ya haɓu har sai da ya haɓo sai da haɓo domin sauke shi ya samu ya sumbata to kaga in ya shi yasa nan san sai ce ma Umar radiyallahu ta'ala anhu innaka qawiyyu lalle kai wa karfa ne kaga yanzu kakka zo ka ce da kai ka ce he ka mangare he ka je he ka ture a a duk abin da aka shar'anta ma sunna ne ka aikata kaza amma cikin aikata sunnar da akwai takura ma wasu zaka cutar da wasu to ai cutarwar rashin cutarwa shi ma sunna ne yanzu an shar'anta ma yin abubu misali an shar'anta ma ka nisan kanan ka bude amma zai aka zo sallah sai kai banga banga ka gashi duk gaba daya kai babban kare wani bai samu ba to ai kuma yake ka cutar da shi wancan rashin cutar da shi ke shi ma sunna ne kenan da abubuwan da aka sharanta sai mu leka kuma wancan ƙa'ida ɗin ta rashin kenan zararu a ciki shi yasa in dama ta bada kenan fallala in kuma dama ba ta bada ba kaga sai ya zama to kenan za yanzu kuma duka kaga an sa kenan shamakatan da ba za a samu wannan takurar ba kuma dama shar'anta kenan kai ishara imam al-bukhari ya maimaita shi hajji babu man lam yusallim illa rukunayn al-yamaniyin da kuma ar-raml babu ar-raml fi al-hajj wal umra da kuma taqbil an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala tafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' حجة الوداع نفسه سيطوى على بعير أسمى الرقم يستلم الركن بمهجر yana sumbatar hajar aswad kenan bi mihijan kenan sai zama ya ishara kaga wannan ya nuna sai zama to kenan ya tabo da mihijan ya yi ishara da shi kenan wannan ya nuna kenan halaccin yin ishara din in dama babu dama kenan ta tabawa mecece hikimar da ta sa nan sassan ya yi dawafi a saman rakuni saboda sun ga saboda ya ce huzuwa ne mana suka ku kaga kenan in a sama yake wannan zai zama to kowa yana ganin shi lokacin da mutum yake tsawafi ana sai shagalta da ambata Allah subhanahu wataala tasbihi takabiri saboda kaga ai wani abu ne wanda yake na sha'ir na addinin Allah to sai suka shagalto da zikiri amma ya halitta kuma mutum zai iya inda kwai wani zance kamar umarni da kyakkyawan hari da mummuna mutum amma zantattuka na haka duk wannan baya halitta ko mutum ya rike wasu abubuwa hannun shi ko kuma mutum ya je da wani abu ya dinga hawa sai ya karanta ko je da wasu maganganu na bid'o'i ko kuma irin wanda za ka yi su je da wani nau'in abin sana'ar su suna dawafi da shi ko irin wanda wasu ya ce musu wai a ɗauki ruwan zanzan wai a yi dawafi da shi so bakwai Allah ya isa mutane akwai Allah wanda kawai su ba su da aiki ko me ya sun canza shi wai zanzan hokale ka wai zanzan ya ko mutum ya ɗauki zanzan ba Allah yana ta dawafi da shi wai shi wannan zanzafin da aka yi dawafi bakwai na ne lai dafi ka karci wadan Allah don Allah ka leka ga irin wannan abu kaga bid'a ne zanzafin ma da kama haka ba wani amfanin da zai ma zanzafin ma da kai itikadi wannan kama shi ma ba wani amfanin da zai ma man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun kaga kawai ba sun sa ka sha ruwa kamar ruwa a ƙa'ida saboda ka sayo da wani abu saɓanin abin da yake nan ina dalili haka je kai asara aiki hajjin ka gurin da ake son jaddada tauhidi da wannan ko kuma wasu su dinga yawo da hotunan wasu yan siyasa wasu nuna Allah wannan a yi shi
wasu su ɗauko kuma ƙasa ta makiya to ci wani Allah ta wannan kasan yawancin tsibirin da dama sun saba karim Allah karim Allah karim Allah gane da mu da mu gane ko Allah subhanahu wataala ya tabbatar da daga daga mu Allah subhanahu wataala ya kare mu kare imanin mu wani subhanahu wataala tabbatar mu aka hanya ya rabbal alamin abinda muka wabi daidai Allah tara mu da safaran mu Allah ya yi mana ya rabbal alamin kace ya tawafi a saman rafi wurin sa saka ya yi na wurin sa saka eh a saman rafi Allah ya sabar mu wannan da mu da mu ربنا ولا ولا ولا وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له